نستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وأمينه على وحيه صلى الله عليه وعلى أهل بيته وأصحابه أجمعين بلا استثناء وبعد يا عباد الله اتقوا الله تعالى فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه ثم راقبوا الله يا عباد الله في السر والعلن مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه أيها المسلمون يا عباد الله إن من كبائر الذنوب والعملية الشنيعة السرقة بل هي من الجرائم الخطيرة والتي تتعلق بحق الله سبحانه وتعالى وحق العباد فالسرقة يا عباد الله عملية شنيعة للغاية فحذروا يا عباد الله أموال الناس وأعراضهم ودماءهم يا عباد الله فهذه الانتكاهات للحرمات قد كثرت فاتقي يوما تقام أمام خالق يا خالقك يا عبد الله والسارق الفاسق يلتمس القرة ويلمح الغفلة ويرصد ويلاحظ قفل الحراس والحفاظ عن ممتلكاتهم وثه النذور والملاك عن أموالهم والسارق يكسر الأغلاق والأقفال وثبت عليها الخبيث بالخفاء والاستتار فالله تبارك وتعالى لا يخفى عليه شيء في السر والعلانية فيا عباد الله فقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن فهذا يا عباد الله في منتهى الخطورة والتحذير احذروا أموال الناس يا عباد الله فالحياة فانية والدنيا ستنتهي ويبقى الأثر وما أجريتم فقد سجل والسارق متوعد بالوبال والنكال والعذاب فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه في حديث صلاة الكسوف أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من شيء توعد ما من شيء توعدونه إلا وقد رأيته في صلاة هذه لقد جيء بالنار وذلكم حين رأيتموني تأخرت مكافة أن يصيبني ما من لحفها وحتى رأيت فيها صاحب المحجل يجر قصبه في النار كان يسرق الحاج بمحجنه فإن فطن له قال إنما تعلق بمحجني وإن قفل عنه ذهب به ويد السارق يا عباد الله يد غاسبة معدية معتدية أوجب الشارع قطعها وإبانتها رداء وزجرا ونكالا وصيانة للأموال الناس والأعيان والممتلكات فقال رب العزة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم فعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن يد السارق تقطع في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم والحديث متفق عليه والمجن هو الدرع فيا عباد الله فيا عبد الله كف عن كف عن أدوانك ولا تكن عبدا لش ولا تكن عبدا لشيطانك فحرمة أخيك المسلم كحرمة نفسك وحرمة ماله كحرمة مالك وحرمة داره وأهله كحرمة دارك وأهلك فهل ترضى أن تمتد يد إلى مالك أو إلى أهلك ودارك وعيالك فما امتد ب... فما امتد يدك إلى آخرين كذلك لو إذا مدوا إلى إليك أيدي, أيدي الناس فهذا سيحزنك فإن ذلك يحزن الآخرين فيا عباد الله تذكروا يوم الأرض والأهوال تذكر يا عبد الله يوم الوقوف بين يدي الكبير المتعال تذكر يوم لا ينفع الثرى ولا الأموال تذكر يوم تصفد في السلاسل والأقلال أيها المسلمون يا عباد الله الحذر الحذر يا عباد الله لا يؤخذن أحدكم مالا أو متاعا بغير إذن صاحبه قليلا كان أو كثير فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر إذ رأينا إبلا مسرورا بعضاده الشجر فثبنا, فثبنا إليها كنادنا رسول فقادنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعنا إليه فقال إن هذا الإبل إن هذه الإبل لأهل بيت من المسلمين هو قوتهم ويمنهم يا بعبد الله أيسركم لو رجعتم إلى مزايدكم فوجدتم ما فيها قد ذهب به أترون ذلك عدلا قالوا لا يا رسول الله قال فإن هذا كذلك والحديث أخرجه أحمد وابن ماجه وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للرجل أن يأخذ عصا عصا أخيه بغير طيب نفسه وذلك لشدة ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من مال المسلم على المسلم وهذا أخرجه أحمد وابن حبان فإذا كان الأمر كذلك في الأشياء التافهة والتي لا يكون لها كبير والتي لا يكون لها كبير من المال فهذا أمر خطر لمنتهى الخطورة يا عباد الله فالأسى ونحوه كان كان ما هو أرفع كان ما هو أرفع منها بهذا التحذير أحق وأجر فمن غصب فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من غصب أرضا من غير حقه فمن أح فمن أخ فمن غصب أرضا من غير حقه دوئ يوم القيامة من سبع أرضين وهذا أخرجه أبو يعلى وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة فل فلأعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغا أو بقرة لها خرا أو شاة تيسر ثم رفع يده حتى رؤي بياض إبده فقال يقول اللهم هل بلغت وهذا أخرجه البخاري أيها المسلمون يا عباد الله فقد كثرت السرقة في بلادنا في هذه الأيام مما يسبب الفتن والبلايا كما قال رب العزة ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وكذلك روي عن أبي مالك الأشجعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم الغلول عند الله تبارك وتعالى إذراء أرض تجدون الرجلين جارين في الأرض أو في الدار فيقتدئ أحدهما من صاحبه ذراعا فإذا اقتدعه طيقه من سبع أرضين يوم القيامة وهذا مروي وهذا أخرجه أحمد والطبري والطبري وإذا تاب السارق يا يا عباد الله من سرقته وجريم وجريمته فقد تاب الله عليه فيما بي فيما بينه وبين الله وأما أموال الناس فلا فلا بد من ردها إلى صاحبها فحذروا السرقة يا عباد الله فهذا حق متعلق بحق الله تبارك وتعالى وأما حق الله فالله تبارك وتعالى غفور تواب والسرقة يا عباد الله متعل عملية متعلقة بحقوق العباد وهذا إلا إذا عفى صاحبه أو رد إليه ما أخذ منه أسأل الله تبارك وتعالى أن يقيعنا و... وذريتنا من السرقة اللهم آمنا يا رب العالمين اللهم أحسن أحوالنا وأحوال ذريتنا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ألا صل وسلم يا عباد الله على محمد بن عبد الله كما أمركم الله بذلك في كتابه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين لا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهل بيته وأصحابه أجمعين بلا استثناء بايك أن أوا lalle yabo da godiya su tabbata ga Allahu tabaraka wa ta'ala shine ubangijin na farko kuma shine ubangijin waɗanda suka biyo baya ya Allah kai tsira da aminci bisa manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ka aiko shi kai masa wahayi ya zamto kuma amintacce bisa wahayinka ya Allah ka yi tsira da aminci gare shi da kuma iyalan gidansa da sahabbansa gaba ɗaya ba tare da ware kowane ɗaya daga ciki ba ya ku bayin Allah ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala duk wanda ya ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala Allah zai ba shi mafita a duniya da kuma a lahira baya da haka ya ku bayin Allah ku lura da Allah tabaraka wa ta'ala a fili da kuma a ɓoye domin shi Allah tabaraka wa ta'ala ba abin da yake ɓoyuwa gare shi ya ku ƴan uwa musulmai ku sani cewa lalle yana daga cikin manya-manyan zunubai yana daga cikin zunubai wanda suke munana shine laifi na ainihin wato sata ita sata ɗaya ne daga cikin manya-manyan zunubai wanda take da ɓangarori guda biyu tana da alaƙa da haƙƙin Allahu tabaraka wa ta'ala saboda ya hana kuma ɓarawa ya aiwatar da haka baya da haka kuma tana da alaƙa da wato haƙƙi na bayin Allahu tabaraka wa ta'ala waɗanda suke su ne masu wannan dukiya ɗin ita sata ya ku bayin Allah aiki ce wanda yake mummuna matuƙa ƙware da gaske ya ku bayin Allah ku kiyayi dukiyoyin mutane da kuma mutuncinsu da kuma jininsu kada ka ɗauki dukiyar wani ba tare da ainihin amincewarsa ba kada ka ci mutuncinsa hakanan kada ka yarda ka zubar da jininsa ko ka zamto sanadiyar barinsa rayuwar duniya lalle irin waɗannan ce ta haddi da ake yi sun yi yawa ya ku bayan Allah ku tsoron Allah tabaraka wa ta'ala ya kai bawan Allah ka tsoron tsayuwa a gaban mahalicinka gobe alkiyama domin wato shi anashin barawo wanda wato shi barawo fasiki ne yana ƙoƙarin fuskantar lokacin da mai dukiya ko wanda yake lura da dukiya ya zamto ya gafala yana tankonsa ko dai ya buƙaci wato lokacin da yake na sirri ba jama'a ko kuma akwai duhu domin ya aiwatar da wannan mummunan aiki to lalle ka sani ya kai bawan Allah Allah tabaraka wa ta'ala babu abin da yake koyuwa gare shi ko a cikin duhu ko a lokacin haske ko cikin jama'a ko ba kowa sai kai kaɗai sai wannan dukiya Allah tabaraka wa ta'ala ba abin da yake koyuwa gare shi ya ku bayin Allah ku sani cewa lalle Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta wato ɗaukar dukiyar wani ba tare da amincewarsa ba an rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya la'anci barawo wanda shi barawo yakan iya satar kwai a yanke masa hannunsa saboda wato wannan kwai da ya sata ko kuma igiya da ya sata sai ya zamto an yanke masa hannu sanadiyar wannan wannan hadisi kuma imamul bukhari da muslim suka rawaito shi malamai suke cewa ba wai a matsayin mikidarin abin da ya kai nisabin wato yanki hannu shine abin da ya kai kimar kwai guda ɗaya ko kuma igiya ba abin da ake nufi idan aka kimanta hannunsa ko gabarsa da ainihin abin da ya sata to darajarsa ba ta wuce darajar igiya ko kwai ba idan ka kwatanta da ainihin wato hannun ɗan adam akan abin da zai sata na nisabi ko sama da haka bai fa a ce kwai ba ko kuma a ce gobe alkiyama abinda Allahu tabaraka wata'ala zai masa azaba to duk girman dukiyar da ya sata ba ta fi kimar kwai ko igiya ba fa a gidan duniya rawaito hadisi daga Abi Hurairah ta Allah ya kara masa da yake cewa lalle annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa barawo ba zai yi sata ba yayin da yake yi sata din alhali yana da cikakken imani a'a face an cire imanin tukunna sai ya gama wannan mummunan aiki sa'an nan a mayar masa ya ku bayin Allah lalle wannan aiki ya kai wato makura wajen hatsari kwarai da gaske domin lokacin da aka raba bawa da imaninsa idan mutuwa ta riske shi kaga yayi mummunan karshe kenan Allahu tabaraka wa ta'ala ka kare ya ku bayin Allah ku kiyayi dukiyoyin mutane domin ita rayuwa gabaki ɗaya ma za ta kare ne duniya kuma za a wayi gari ta tashi kowa ma ya mutu yanzu kawai rana ce ta yin wato ainihin sakamako kuma babu abinda yake dawamar da bawa a wannan rayuwa kuma dukkanin abin da bayi suka aiwatar zai zamto an riga an rubuce shi mala'iku sun rubuta shi gobe alƙiyama kawai za a yi wa mutum bayani za a ba shi wato littattafansa ko takaddan ayyukansa ma a ce ya karanta lalle wato ita sata shi ɓarawo akwai azaba mai tsanani a kansa an rawaito hadisi daga jabir ɗan abdullahi allah ƙara masa yarda a cikin hadisin da ya rawaito na magana akan sallar kisfewar rana wato ranar da ibrahimul mu'azzam ɗan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya a wannan rana sai mutane suke cewa gashi yau ibrahim ya mutu ya bar duniya kuma gashi yau rana ma ta yi kusufi yau ma rana bata lafiya saboda haka sanadiyar barinsa duniya ne ita ma rana ta kamu da rashin lafiya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara mutane ke ce da su lallai fa da rana da wata ayoyi ne guda biyu daga cikin ayoyin Allahu tabaraka wa ta'ala bassa yin kusufi saboda mutuwar wani haka nan kun bassa yin kusufi saboda rayuwar wani idan kun ga haka ku dai ku yi wato ainihin istighfari ku yi kabarbari ku yi sallah ku yi sadaka ku yi hailala a cikin wannan hadisi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin sallar kusufi din sai aka ga yayo baya yana sallah yana yin baya yana yin baya sahun da yake bayansa su ma suka ƙara yin baya na baya su ma suka ƙara yin baya har jabir yake cewa sai da muka kai kusa dab da ainihin mata da suke can baya su ma suna yin sallah din sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya sake yin tafiya yayi can gaba sai sahun da suke binsa su ma suka sake binsa na baya su ma suka sake binsa bayan an idar da sallah sai yake cewa a cikin wannan sallah din babu abin da aka yi alkawari face sai da aka nuna min shi a cikin wannan sallah an nuna min wato gidan aljanna da irin ni'imar da take ciki da 'ya'yan itaciyar da ke ciki annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin yake cewa har sai da na miƙa hannu da zan ciro ɗaya daga cikin 'ya'yan bishkit da suke cikin aljanna dan na baku ku gani lalle wannan da ya zamto abin kallo kwarai da gaske ya zamto ga itaciya dan itaciyar da ke cikin aljanna an ciro shi an kawo shi gidan duniya annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa har na mika hannu sai aka ce da ni ba zai yiwu ba ba za a ciro ɗayan itaciyar wato gidan aljanna ba kenan a fito da shi zuwa ga ainihin sararin duniya sai yake cewa aka nuna min halayen wato ‘yan wuta sai na ga ma'abocin wannan karkatacciyar sanda ɗin wato wani mutum ne yake tafiya shi ɓarawo ne da ainihin wato wani sanda mai ɗan lankwasa idan alhazai suka zo sai ya rika tafiya inda suka yi sansani ya rika zuwa da ɗan sandansa mai ɗan karkata kamar yana wato dogarawa da ita sai ya ɗan jawo kayan wannan idan mutum bai lura ba sai ya sa a cikin jakarsa sai ya wuce idan kuma mutum ya lura ya aka yi ka ja mun kaza sai ya ce ai sandar ce kaga a karkace take tana da ɗan wani kalmasa ban sani ba ne ta kama sai ya kyale wa mutum wato kayansa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa na gan shi a wuta yana jan kayan cikinsa kayan cikinsa ya fashe kawai ana masa azaba a cikin wuta Allahu tabaraka wata'ala ka kare mu yadda wato hannun ainihin shi barawo hannu ne wanda yake mai laifi shari'ar musulunci ta wajabta cewa a yanke wannan hannu din Allahu tabaraka wata'ala yake cewa da barawo namiji da kuma barauniya mace ku yanke hannayensu wannan shine sakamakon aikin da suka yi wannan azaba ce daga Allahu tabaraka wata'ala Allahu tabaraka wata'ala shine mabuwayi kuma shine mai hikima ta yanda yace a yanke hannun barawo haka din wato akwai hikima a ciki Allahu tabaraka wata'ala yace duk wanda ya tuba bayan da yayi sata ya tuba ya kuma gyara aikin sa Allahu tabaraka wata'ala zai karɓi tubansa lalle Allahu tabaraka wata'ala mai gafara ne kuma mai tausayi ne ga ainihin bayi an rawaito daga ibn umar allah ƙara musu da ake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanke hannun wani ɓarawo ma'ana ya ba da umarni a yanke wani ɓarawo hannu saboda ya saci wato wani mayafi mayafin kimar kuɗinsa dirhami uku kimanin dirhami uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a yanke masa hannu ya ku bayin allah ku kiyaye wato ainihin dukiyoyin mutane ya kai bawan allah ka kiyayi irin wannan aiki wanda yake mummuna ya ku bayan Allah ku kiyaye mutuncin juna ku kiyaye wato dukiyoyin juna lalle daukar dukiyar wani kai ba za ka ji dadin kai ma dauki taka ba haka nan cin mutuncinsa kai ma ba za ka ji dadin a cin mutuncinka ba shiga gidansa ko gonarsa ko inda ya mallaki wata kadara tasa ba za ka ji dadin kai ma wannan shiga ciki ba wannan yana daga cikin munanan ayyuka wanda Allahu tabaraka wa ta'ala yana azabtar da waɗanda suke suke irin wannan wato ayyuka ya kai bawan Allah ka tuna ranar da za a bujiro da kowa a gaban Allahu tabaraka wa ta'ala ya kai bawan Allah ka tuna ranar tsayuwa a gaban wanda yake mai girma maɗaukaki subhanahu wa ta'ala ranar da ainihin wato dukiya ko dangi ko ainihin wani matsayi ba zai wa kowa amfani ba sai dai kawai wato kyakkyawan aikin da bawaye a gidan duniya ya kai bawan Allah ka tuna yinin da za a ɗaɗɗaure ka wato da ainihin sarƙa da ainihin sasari ranar da za a sanya maka ainihin ƙuƙumi saboda ka ɗauki dukiyoyin jama'a ya ku musulmai ku kiyaya ku kiyayi wato ainihin dukiyoyin mutane ku kiyayi halayya wato wacce take mummuna domin irin wannan aiki ya yi yawa a cikin garuruwan musulmai ta yanda za ka ga wato mutane suna cikin gidajensu amma ba su da kwanciyar hankali mutum ya sha wahala ya nemi wato dukiya Allahu tabaraka wa ta'ala ya hore masa amma yana ta taka tsantsan saboda waɗansu ɓata gari kar su zo su zalunce shi ba ruwansu da yaya aka yi ya tara su dai kawai rana ɗaya za su zo su zalunci mutum lalle wannan aiki Allahu tabaraka wa ta'ala ya yi tanadin narkon azaba ga masu irin wannan aiki ya Allahu tabaraka wa ta'ala ka kare mu an rawato hadisi daga abi huraira ta Allah ƙara masa da yake cewa muna tare da annabi sallallahu alaihi wasallama a halin tafiya sai muka ga wani raƙumi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce da mu kun ga wannan raƙumi na wani gida ne daga cikin gidajen musulmai wanda wannan raƙumi abincin mutanen gidan sun ya ta'allaka ne wato a jikin wannan raƙumi shi suke tatsa a jikin raƙumin za su tatsi nonon su sha da raƙumin za su je su ɗebo ruwan sha da raƙumin za su je su ɗauko kaya da dai raƙumin suke sarrafawa su samu wato ainihin abincin rayuwa na yau da kullum sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yanzu ɗayan ku zai ji daɗi a ce wannan nasa ne kuma wannan ita ce bukatarsa ga wannan raƙumi sai ya zo kawai ya samu raƙun wannan bayyanan sai sahabbai suke cewa ya rasulullah ba za mu ji daɗin wannan ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bai halasta ga wani mutum ya ɗauki wato ko da kwatankwacin sanda ne na ainihin ɗan uwansa ba tare da amincewarsa ba ballantana ka ɗauki raƙumin mutum ko ka ɗauki kekensa ko wayarsa ko mashin ɗinsa ko motarsa ko ma menene nasa ka sani Allahu tabaraka wa ta'ala bai yarda da wannan ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bai halasta ba mutum ya ga tsakiyar gidan wani sai tare da izinin wannan mai gida din amma waɗanda suke wannan mummunan aiki na ainihin sata kuwa mutum zai shiga gidan mutum wato ba tare da amincewarsa ba watakila ya karya kofa watakila ya hau ta katanga watakila ya samu wata kusufa ya shiga gidan mutum na farko ya yi laifin kawai ganin cikin gidan mutum ba tare da ainihin wato amincewarsa ba baya da haka wato ya ɗauki dukiyarsa wacce gobe alkiyama za ta zamto masa wato ainihin nadama akan haka muna roƙon Allahu tabaraka wa ta'ala ya kare mu annabi sallallahu alaihi wasallam an rawaito da gare shi yake cewa ranar alkiyama za a zo da wasu mutane za a zo da wani mutum ranar alkiyama yana ɗauke da wato ainihin ƙasa tun daga sama ta ɗaya har ƙasa wato ƙasa ta bakwai za a ɗaura masa a wuyansa wannan kuwa ba wani abu yasa za a masa haka ba saboda ya ci iyakar wani ne ma'ana ya ci ainihin dukiyar wani ya ci ainihin dukiyar wani fulotinsa ko wato makwabcinsa ne a gida ko a rumfar kasuwa ko a gona ko wani abu makamancin haka idan kuma fuloti guda ne ma mutum ya cinye na wani gobe alkiyama za a ɗauko tun daga sama ta ɗaya har wato ƙasa ta ɗaya har zuwa ƙasan bakwai a ɗaura masa a wuyansa wasu malamai suke cewa za a kora shi ya tsallaka siraɗi ka san kuwa ba zai yiwu a lankaya maka daga ƙasa ta ɗaya ko da faɗin misalin gabar yatsanka ne a ɗauko har ƙasa ta bakwai a rataya maka wannan nauyin ya barka ka tsallaka siraɗi ba ballantana kuma a ce ya kai faɗin gida guda ko ya kai filoti guda lalle wannan wato yana daga cikin makura wajen ainihin halaka Allahu tabaraka wa ta'ala ya kare mu wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wani mutum zai zo farfajiyar lahira tare da shi akwai wato ainihin kayayyaki a kansa wani zai zo yana ɗauke da ainihin raƙumi a kansa raƙumin yana ta kuka wani zai zo da ainihin wato saniya saniyar tana ta kuka wani zai zo farfajiyar lahira da ainihin akuya akuyar tana ta kuka wanda kuma wannan ba wanda zai sa baki a sauke masa ba wani abu bane ya saci raƙumin ne a gidan duniya ko kuma ya saci wato ainihin saniyar ne ko akuyar hakanan a wannan zamani duk wanda ya saci wani abu daga cikin dukiyoyin mutane ya sati mashin gobe alkiyama wannan fa kafin a hisabi kenan kawai idan aka tashi alkiyama dama zaka ga mutane cikin mabambanta yanayi wani zaka ganshi kawai yana tashi yana faduwa saboda cin riba da yake yana ta'amular da ainihin riba wani kuma zaka samu an tashi alkiyama wato gangar jikinsa ɗaya ta shanye ɗaya ce take da kyau saboda yana da mata fiye da ɗaya ya karkata zuwa ga guda ɗaya wannan za a tashe shi haka wasu kuma za ka gansu da ainihin wato kaya mai nauyi a kansu idan aka tashi alkiyama ana canza yanayin ƙarfin halittar wato mutane ne ba kamar gidan duniya ba domin a duniya mutum zai iya satar abin da ba zai iya ɗauka ba amma gobe alkiyama duk abin da mutum ya sata sai an ɗora masa kuma yana kansa kamar yadda malamai suka faɗa cewa ko dai a ɗaura masa ya tsallaka siraɗi ko kuma za a ɗaura masa ne ya ta yawo da wannan abin da ya sata wannan floating kowannan adadin abin da ya sata har a gama hisabi na tsawon shekara dubu hamsin. idan mutum ya saci babur haka za a lankaya masa babur ɗin nan wato a ɗaura masa shi a kansa ana ta yawo yana ta yawo da shi a farfajiyar lahira kafin a yanke masa hisabi wato a yinin lahira ɗin yana yawo da mashin a kansa idan mutum ya saci tarakto haka za a ɗora masa idan ya saci gireda haka za a ɗora masa duk gwargwadon abin da mutum ya sata ko menene ko yaya kankantarsa take ko ya girmansa yake matukar dai bai warware wannan abin daga gidan duniya ba gobe alkiyama wato zai wayi gari gobe alkiyama yana dauke da wannan lalle wannan ya kai makura wajen wato ainihin fallasuwa ya kai makura wajen shiga halin kakanakayi Allahu tabaraka wa ta'ala ka kare mu ya ku bayin Allah yana daga cikin wato ababan da suka zamto sila na ainihin faruwar barna da kuma fitintunu da musibu a ainihin wato rayuwarmu ta yau da kullum shine wato sace-sace da ake yi a sama waɗanda suke masu ruwa da tsaki a hidima ta ainihin hukuma sata a ofisoshi sata a dukiyar al'umma sata a dukiyar gwamnati wanda wannan yana da matukar hatsari idan kasacin kudin mutanen karamar hukuma tofa ba zai yiwu a yafe maka ba sai gaba ɗaya mutanen karamar hukuma na sun ce sun yafe kasan wannan kuma abu ne wanda ba zai taɓa yiwuwa ba la'alla wani kafin ma ka yi nadama shi ya mutu wani adadi na mutanen sun mutu wani adadi basa nan wani adadin ma baka ma san su ba haka nan idan mutum ya dauki kudin jiha ne ko kudin kasa gaba daya wannan fa ba zai sauka daga kansa ba wato sai mutanen nan sun yi ittifaki gaba daya sun ce sun yafe masa ko kuma ya dawo da shi wato ainihin ko asusun gwamnati ko kuma aikin da ya kamata a yi an yi wannan shine wato ainihin wankuwarsa daga ainihin wannan barna din lalle sace-sace da shiga gidajen mutane da yanda ake kwace a tsakankanin al'umma yana daga cikin sababa na faruwar wato ainihin masibu Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa zahar al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas lalle barna tashin hankali da rashin tsaro ya bayyana a ƙauyuka da burane sakamakon abin da hannayen mutane suka aiwatar Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa domin ya ɗanɗana musu wani ɓangare na abin da suka aiwatar muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya kyautata halayyarmu ya Allah tabaraka wa ta'ala ka kyautata halayyar zuriyarmu ya Allah tabaraka wa ta'ala waɗanda suke da halayya ta ainihin wato sata Allah tabaraka wa ta'ala ka gyara musu halayyarsu ya Allah tabaraka wa ta'ala ka shiryar da su idan kuma ba masu shirya bane Allah tabaraka wa ta'ala ka tona musu asiri ka bayyana su a gane su a kama su don a musu hukunci ya ku bayin Allah lalle kowa ya taka tsantsan kana da 'ya'ya kana da kanne kana da waɗanda kake iya gaya musu su ji to lalle kullun ka rika muraqabar 'ya'yanka ko wanda kake lura da su wajen ko kannanka kai ko da yayyanka ne wajen muraqabar su cewa su wane ne abokansu saboda wani lokaci abokai su suke da tasiri wajen wato ainihin mummunar halayya ko kyakkyawar halayya muna roƙon Allahu tabaraka wa ta'ala ya kyautata ƙarshen mu ya Allahu tabaraka wa ta'ala ka ƙara wa wannan ƙasa zaman lafiya da kuma albarka ya ubangiji ka ƙara kawo zaman lafiya a wannan ƙasa ya Allahu tabaraka wa ta'ala marasa lafiya Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allahu tabaraka wa ta'ala ka ƙara musu lafiya da kuma biyayya gare ka ya ubangiji ka sami kyakkyawan ƙarshe ana sake sanar da al'umma dangane da abin da ya shafi aikin wato interlock ɗin nan abin da aka bayar na estimate shine za a yi wato kimanin ana bukatar kamar dubu a kamar dubu dubu na aka ce ake bukata dubu ɗari da wajen saba'in da wani abu ake bukata na ƙwayoyin interlock ɗin da zai gama interlock ɗin nan an ce kamar mita ɗari biyu da saba'in ne yanzu kuma abin da aka buga an buga wajen dubu saba'in saboda haka akwai wajen dubu ɗari biyu ko ba ɗan kaɗan abin da ake bukata nan gaba abubuwan da mutane suka bayar na gudunmawa da shi aka haɗa ake ci gaba da yin aikin a ta gaban masallaci ta bangaren arewa yana nan an tare shi idan an idar da sallah duka wanda yake bukatar ya ga wato adadin da aka buga yana nan kuma dai ana sake nanata al'umma cewa ana neman gudumawa don ci gaba da wannan aiki na ainihin interlock wannan aiki ne namu gabaki daya Allahu tabaraka wa ta'ala shi yake sakanyawa shi yake sakanyawa wanda ya aiki na alkhairi idan ka bayar ba wanda ka kyautatawa kanka ka kyautatawa ba wanda ka yi wa tanadi mai kyau kanka ka yi wa tanadi mai kyau muna roƙon Allahu tabaraka wa ta'ala waɗanda suka wato ainihin bayar fi sabilillah Allahu tabaraka wa ta'ala ka sanya musu a cikin ma'aunin kyawun ayyukansu waɗanda suke da niyya Allahu tabaraka wa ta'ala ka hore musu ka kuma ba su ikon wato sanya wannan hannun jari muna roƙon Allahu tabaraka wa ta'ala ya sami kyakkyawan ƙarshe um ila salatikum yarhamukumullah